الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فبشرى من صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر البلد الذي شاكر لوجه شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida da ɗari da shida bayan kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi shi da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da tasirin ne za mu tashi hadisi mai lamba ta dari biyu da casa'in da ɗaya mun kuma yi yarasu tamanin da shida za mu tashi darasi na tamanin da bakwai a wannan littafi da albarka na hamdatul ahkam as-sughra ta babban malami a tsara al-hakim abdul ghani ibn abdul wahid al-jama'i al-maqdisi rahmatullahi alayhi inda muke biya wannan karatu a wannan masallaci a barka da an har gari a yau da su Usman Doba a unguwar Gangan da barka za mu zuwa hadisi na ɗari biyu da shirɗari da ɗaya. Muna cikin kitabu ba ko gairi. Littafi ne da yake magana a kan gina da wani ta a cikin da muka yi bayanin shufa domin gida ma a rahu wa gairi na kumbara. za ku ga mun babu kufari mun yi a shuba da a ƙarƙashin wannan mun yi alhiba kuma a hiba din ba to shi ne yake cewa la yusuf al-hali wa tis'un ba'da al-mi'atay hadisi na dari biyu da tasa'in da ɗaya عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخذ ولد جابر عبد الله ألا يتعالى في الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دين عمرة من دون يا رب تعالى ثبت أجرين يا يده قلت da kyautar da ake kira umra kyautar ce amma umra ne manuri ban dau ga wanda aka bawa annabi ya zan dawa idan ka zo ka ba mutum kyauta kake zaune a cikin nan iya rayuwarka to sai annabi ya tabbatar ba da cewa wato ne gidan naka da ba magana muke akan kyauta cewa ya halatta ka bada kyauta ka tafi ko kuma idan ka bada kyauta ka kwace ka kyauta ko ba ka kyauta ba shi ne bayanin da ake domin umra da ba da umri rayuwa ana cewa a amurtu mutara umra a larabci na ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa ai da ashuwa lahu wa kulwa muddata umri na ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa haka ce yi a jahiliya irin wannan ɗabi'a sai a ba ka gida a ce zauna iya rayuwarsa suna yi to shi da ma yake to da musulunci ya zo ya tabbatar da shi da kuma ya zama ruwa wani bangare to shi ne ne ke kawo ba sai ce wa bi lafiya a wani lafazin cewa yi man amara umra lahu wa li akhihi duk wanda aka yi masa umra aka ba shi kyautar gida eh wato amara umra lahu wanda aka yi masa kyautar gida na zaman rayuwa gare shi wa li akhihi da shi da ‘ya'yansa fa ina halin da shi yan kuriya to wanne shi ne haka da daga wanda aka ba idan mutum yanzu za ka shirya ya ka zauna kai da iyali kai da ‘ya'yanka to wanne gidan wato ya tabbata da wanda aka ba wa zauna kai da ‘ya'yanka la ta je wurin da shi a ɗaha annabi ya ce yin wannan ba za ta dawo wurin wanda ya bayar ba لأنه على على وقع فيه المواليد domin ya yi wancan da gado ya fada cikin ta a ba ce kai da yayan ka ita ba da yake yaya za ta zaya domin ya ce da yaya zuriya to shi wa qala jabir jabir da abdullahi yake inna ma umra ita umra kyauta ta tsawon rayuwa ce zauna iya rayuwarka allati ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya halatta ta shine an ya kula ita ce wanda za a ce niyyar wannan gidan naka ne wani haƙƙi ne ka kai da ƴaƴan in ka kai wa mutum wani cewa gona dama babban abu ake wa umra ko gona ko gida sai ka ga gona na ke ta nomawa kai da ƴaƴan domin ya mutu za ta zaya ga gona nan ga gida nan ka zauna kai da ƴaƴanka kai da zuriyarka shi ke wanda suna zuwa al'amarin ne wahalar ka'ani in ka ga wannan gurin ya dawo wurin da ku to kun gama da wannan kalmar suriya ke ta kare ana samu gowa ta ana samu da suna malaman hadisi suna ba wa ne ka dan ce ya mutu da kowa ba gaba ɗaya ko kuma bai aure kowa na ta babu kuma ya mutu to wannan da ya bada gurin sai abu ya gurin sa to shi shi ne abin da wani yake gaya wannan nan yake cewa to je ni an yi kula liya laka wa ya ce duka ba amma da ta kala liya laka ba ita amma da kuma da ba ka biya yake ka zauna iya tsawon rayuwarka in ya gaya ba wannan to idan wannan ta fito fa ina hada ne wa ila ta yi to wanda ya mutu wannan za ta dawo gurin ka idan ne wanda ka ba wa aure ba da kuma ya ɗan tafi gada domin ba kuɗi da jida da haɗinsa ba shi kaɗai kake shi za me ba mutunta da arukuba arukuba shi ne ka ce ka zauna wato na ba ka wannan gidan ka zauna matuƙar suna rayu idan na mutu na ba amma an garga da zuwa a kan gida ne to a nan abin da ya sa ba a san zama da mutum da ya ta hannu a cikin da ya Allah ya san mu bare ko domin ba ku mutuwa ne mallaka in ba ku mutuwa ne mallaka to sai ne kun ji da kada ɗaya muka kalla duk wanda ya zo ne ka zauna a gidan ko biyu muka gani zauna ya rayuwa to wannan kyauta ne amma tana da limiti iya rayuwa ka ku ce da yayan ka iya rayuwa ka ku kun rasa ka idan wanda ya ba ku ya gama mutuwa magana na su ya ba wa su gada ne ne rasa yi shi wancan da aka ba domin duk iya rayuwarsa ba rayuwar mai gidan ba in rayuwar mai gidan ne take muku ba da za mu nada rayuwar wanda aka ba saboda haka aka zuba ban gari a gidan ka goma sai a cire wannan guda da a cikin gudan da ya raba guda da yi wancan gida a yanin da ya rage sallama sai ran da ya wuce sai kuma a dawo da magana ko bayan shekara na wani kuma a zama wannan shi ne kyauta ta farko ta biyu ka zauna kai ne ذرية wani ba ba ba da zara ba ba da ba mutu gida na da in ya ba da yi gida na ya nake wai a gida yake yi ne su to kara ba a yi wa fi nan wa ma wa su ya wuce ne da dan a wannan ba zai yi mutu da mutum da yake amsu ko a yi abuwa da ku rike shi ولا تنفذوا هكذا فقال النبي نعم ba hana kyauta a nan yi ba wani abinci ne ya hana ihtimali sai ce bari ta ruwan a amara umra domin duk wanda ya kyauta ta umra bari ya da ji umra ta tabbata ga wanda aka mara hayyar yau ne yana rayu kuma yana da domin annabi ya ce a ilimi bari da a ilimi kai duk da mun yi magana a kan wannan kalmar a baya wani aƙidi da shi da turiya to shi ne wannan kalmar ta uku da annabi ya ce a rika dukiya shi ne aka ce idan mutum ya zo da kalma mai annabi har zuwa ana kai kuma ko za a bai wa wannan al'adar ba su ta sai da dalilin su saboda jama'a sun ji an ce ana kai jima a kan gurin zama sai ce to me ne zamu kai duk da shi da irin wannan kalma duk da shi da shi ne zai zo na amma kun ga yadda ake yi mai tsari da yake yi da irin wannan fitila domin idan ka faɗi wannan kalmar ya zaɓi ƙararren lauya ko da ba kai iya ba da wani a ganin da kai bare ko ya ji ƙararren lauya ya ji da wannan kalmar da ka faɗa ya ɗauka ya wasu rubutu ya sa wasu kam da baka gane wata sa a nan da da ya da ko ai suna tsani dole su na rijistar wasu da suke da za su zo kewo ba kara sa a hawa su je gudu ba ya da lafiya saboda haka kana da yaki ko ki da yana kallon ka ya san cewa kai ne Allah haka domin kalma sai ka je riya amma wallahi kai za ka je ka kafa amma ba yadda za ka yi shi da ba ka yi harkar rubutu da wanda ya abin da kake yi wanda zai yi domin ya san kalmomin da su ba lauyoyi in suka shi da kawai da ne su ke da yake yi na lillahi Allah ya yi domin sun san lawa da da sun da yara an tafi yanzu da haka wannan shi ku yi da annabi alaihi salatu wasallam ke irin wannan ko mutum ya zo ya kalli ya ce a duk da kina ce ni na ne ne ne kai ne kai ke ji ba duk da kina ce duk da shaguna nan sai ka ji kana da zuwa da mutane ga shaguna nan su ne kake yi ko ya zo zuwa haka da ke to zo zauna tsawon wata biyu ka muka samu haka yanzu ka fito da kai zo ka zauna shekara ɗaya ka kuka je da zama na ka fito da magana amma kawai zo ka zauna baka faɗi iya rayuwa ko kai da ƴaƴanka ba ka sa fito da a nan ne za ka tsira tsakewa ba abin da kake yi idan ka tafi zuwa sai ba da ƴaƴa da kun ga babu yayin jini na zai da wata rigimai wasu ba da gaske cewa waɗanda kawai daga zuwa a ba mu kai abu da kalli zai ya kare abu saboda ba ku rubuta sai a sani ni ya ko ne da rubutu a hudu da abu ne domin da in kun lura a tsarin da kuke faɗa a baya na kasuwanci ya yaka ne wasu abubuwa cewa la zarara wala babu cuta ba cutarwa haka ake saboda haka ko da abin da fi shi za mu kai magana a baya kawai dan kana da yaya biyu da zai aure zo ka zauna zo ka zauna da wata da wata madama yawa bi ayan da kawai duk wata zai aure ya zo wani yana nan shi duk kannan zai ya aure shi ne ba duk sun ya aure shi ne ba ka ba akwai matsala saboda haka da ya kake jiki to shi za mu kai wasa ba in baka yi da kyau sai ka mutu kamar baya da kura wane ne eh shi ne da yana nan baya yana cikin na makara eh to dole haka da Allah zai baka naka shi ba wata rima bai sa ya tuwa bai yi ba ya ba za ya yi bayan ya mutu haka zai yi ba ta ba yawwa to wannan ka aniya cewa shi ne ke to kuma shi ma wato wannan bude wannan yake yake mutuna an bi ko alaihi amwala domin hadda da Allah zai baka na to yi zai bari amma zo ka zauna tsawon shekara ɗaya kafin nan ka gama naka to ka fara biya wato akwai abubuwan da yawa wasu abubuwan za ku ga abin da yasa shi yawa muke faɗa wa musulmi yadda shari'a ta ba da shawara ba a yi isa in ka kalli musulmi ko ko da take ruwa ta launa da yawa wani lokacin na kan gari musamman gurin sarki yola nan ko ba gudu wani lokacin da zai zauna kawai kallo kai kallon abubuwa ba ta yi yaki yaki kawai kan duniya kurkun ga abin da Allah ya ce amma mutane ba su yi wannan abin da su zai a shekara biyar har a gudu ni inda da da an Allah ya yi alqur'ani ya gaba musamman hukunci sai ya ga ba shi masa ne ko ne hikima domin ya fi ka sanin kai wa shi za ya ba hukunci ga abun da yake abun da yake so a yi ko wa yake dinka da dinka da dinka da abun da yake so domin ya fi ka sanin waye to irin wayan abubuwan da ku shi ne ke ba mu wannan ne yake su ne to kaga anan wannan hudu ibn hajar ibn zaini al-ai a cikin jami'in da yawa da lagar shi ka abu da ya dawo yake yake kuma ake da farko shine wanda mutum da yazo shi zauna iya rayuwar ko tsawon rayuwar kaga ya fi da wani ko kuma ka zauna iya rayuwarka da ƴaƴanka ko kuma mu ya zo ne kawai zauna zo ka zauna a irin wannan duk ga guri nan ka je ki sai rigima da makota da za ba guri nan ina da gidaje su ba a gida ka je kana da wannan farka sai ka ce guda uku to a wannan guda uku a ta uku ne yake yi a ta uku wasu ba da wani tafiya aikin da ya kyauta ya riga ya ce zauna su ba su kan a dawo da ita wasu kace ai bai sai sai bi kudi da yake da yake da da ka ku tuna ta ji kaga zai iya zuwa ga rere jiba wannan tsakar bugu doki idan ne kula ba da gaskiya to kaga ka ada dukiya abin da ba a yi ne za mu koya ka kalli hadisi abu na farko ma da yake al'umma wa rukuba jahila rukuba ta ce wanda muka faɗa fatan mutuwar da ko domin ya Allah ta kyautar da mutuwar da zuwa in da mutu na bar ma da dare da ka tashi yana biya domin ba ka mutu da yana ta kawai biya duk ranta ya riga ya faɗi mutu biya yadda yake gina biya da zuwa ba to gwara kai ka kwanta yawwa yanzu za a ba a su a wani ya ba wani magana shi ne to iya rayuwa ko abubuwa lokaci gada kaga shi ne abin da musulunci ya yi shi ke kamfin shi karara annabi ya ce al'amura jami'a yin kyauta ta tsawon rayuwa ya halatta na biyu al'amura wa rukuba hukuma kalhibar kalli eh da rukuwa da umra duk kamar kyauta ce ta mallaka ta mallaka wa mutum kuma da ya ce kai ke ta da ba eh ba halin da bayan ciki ba mutum da kwari ba ya da zai yau kamar kace yana da har da in da gudu na ka da ta bukata har yanzu ana jira kafin ka bukata yanzu idan bai gudu kafin ka bukata duk da cewa bai fallata masa ba amma ku tuna idan ya dauki wannan kalma irin wannan kalmomin da ya ba domin akwai alheri shi ka samu lauya wanda ya iya lauya ne sai ya daukar ba ya biya ya ce ai wani abu yana nufin ya ba ni yana nufin ya bar masa shi da ya yi wannan kayan magana kafin ya bukata ai wani bukata alheri an san ya ita jiwa kalma ai an san shi ya kuma yawa to sau da aka fi da shi sai ya rawa da kalma ko ka a kan ko a zo da ku fi baka ji suna cewa wa wa kin sara akira eh za ka fi kalma da kake ji a fi ko mutum ya jawo ki amma kai za ka ji domin ka fa kuma kake so ba sannan na uku fi hadin umra bi an takuna lahu wa li akli ya ne da ya ne da ke mutu ya rona shi da iyalin in ka ga ko wannan ba kai ba ba ba ba ba ba eh ka ba shi da dake ke mutu da ana ta haihuwa shi ne ba ta azumi mutu da dangi da ta dore shi da zuwa da لو أن الأول أولا منها ملكا كان ولا أتبع وجود ملكا ملكا كيف ملكا يجي فرقوك تبيد الزمن بالقوم إيه من كان يأتي يجي يجي يجي يجي يجي saboda haka ne ke kama abin da yake da dama amma jin wani za su kai na biyar al'amur mai tunani da amuwa annabi ya yi umarni da alƙa gyara dukiya wa zalika yakunu fi ibadati gani ita kuma gyara dukiya ko kuma ga ta ku yana tabbatuwa ne ta hanyar yin shari'a ita ba za a bi shari'a ba ko ba za a bi dukiya ba ba za a bi dukiya ba wa isaniya yakunu bi mukhalafati shari'a lalata dukiya yana faruwa ne ta hanyar saba wa shari'a shari'a ta ce ai kaza ta ki to sai dukiya ta yada na shida bayanin bayanin da umra allati asara hajjar an yi bayanin umra da shari'a ta tabbatar wa iya ta tura rajul bi akhar hiya laka in kina yau kallo ne to wannan gurin nasa ne kyauta kenan ko yawwa wannan kana ce ku ce wannan gurin na ba ka kuma annabi ya ce karka yi kyauta ta bani na bakwai a ta'adu min al-qiya al-muharrama wa tiba'a sunan jahiliya kaga an haramta bayi dabaru domin wasu na da dabaru ya fi ne wani ba ku kalmar kalmar ba zai iya zuwa da kariya domin kai kai da ka ba shi musamman ka ba shi aro musamman yadda shi kuma ba ta kurce a baya saboda aminci zai ce zo ka zauna a rubu daga ji zai ji ba kowa a zo bayan ya mutu a gani wata kasu a gaba ko ta saka dare ta nuna cewa ya ba shi shi kuma ya dawo gefe ya ce har ɗan da yana ta gaya da wajen da cewa wa da ya ba shi gurin sai shi ba kuma domin kula takardun gida suna da shi a dangin da suke gidan shi kuma abin da yana sai yana shi ne zuwa gida na shi me yasa a shari'a aka ce kowa ya ta ba mu kar ka sake ga mu yake ya tura ta kan da jami'ar kana gani ya kuma tura wata jami'ar kana gani ya kuma za za ka gane ta yadda ka je yake na ta kuma ba yadda za ka shi za a kira ku wasu masu haya suna wasu dabaru haka so in ya ba da haya yanzu ne yan zamu ji abin da suke yi wani abu da nake gari ba zan da yi masu ba in mutum ya ce kar ɗaya biyu zai kaji wai gaba da yau kan ba ka zo daga baya ka ce na ko ɗan unguwa wasu ɗauka ne kai sai kawai a tafi ka ce a ko ba a bukata ka dai dama ta hanyar dabaru ko ya ƙara kuɗin da ba za su iya ba dubu ɗari ba su ake yi kawai biya wani dubu ɗari ka dubu ɗari sai dai ka ga sauri ba za ka iya ba ya sai ka za ka ci ka ai ko mai ya zai ba ne da ke zai da ke zai ba da dan kuɗin da muke ba ya kana dai ne ba ka dubu ɗari da ke da kun gobe ne ai ba wanda da wannan cewa ai ai da ne da ne ko ai irin da ne ya da ne duk wannan illolin kuma masu haya kake gaba ba ba wai kafin din masu ba da haya yake ba ina gaya ma ɗabi'a ne yadda ake yi yawa kar ka ɗauka wai lauyin ba haka ba ne kaji ku ne yana yin tsoro dukkan ya mutu ko kuma wata ɗabi'a da ke idan ya zo haka kawai ne zai yi da yara sai hau yare da yare da yara a ita zama zuwa kofar gidan ita kai ba da zuwa ta za ta alin aka yi da aiki wallahi gida na nan da yara ko wani ka kuma hujja ne zuwa ku gane ka gidan nan ba da wannan bane na wani haka kawai ne za a fara samu ita nan ko ka tabbata za a yi kai domin ya tabbatar ba da cewa sai fito da ya kuwa na da yau to wannan shi ne yake irin wato dabi'u an gane su yau dole ji dole ne a الحديث الثاني يدرسون بعد الحياتين نعم حديث نبوي da tsayin da biyu ana bi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kun ga ya ga da umra annabi alaihi wasallam ya ce la yana anna jaru jaru jaru an yake da kanka bakin jiji dai an dawo kan hukunta la yana anna jaru jaru kada wani makoki a ruwaya wannan ruwayar da ba amma ruwayar bukari da musulun cewa sai ilayen na jini hadi na kuma da sarki ya karfafa kada makwabci ya hana makwabcinsa an ya shiri da kanta batan da ya mafi gidan aza fi gidani a kakan gasa ba wani karatu ba ka ga yadda dai yake da cewa kar ka hana shi gina ma katanga ko kun zama ba a jiwa kai ya yi jirgin katanga ne kowa ta ke jirgin to amma tsarin mutum yadda aka ce idan mutum ya zo zai yi kawai ya zo ya tarar filin ka kun ga mutum na har yadda wasu unguwar su za ka yi in ka jira da fili a tafiya an yi gida a nan a yi gida a nan ko yau wato ya halatta da yaro kawai biya biya ba sai ya rika dangar da babba ne kawai gaba da bayan biya rigima da ko shi ya da da da da da in yi zai yi shi da kanka za mu zo mu zo ne cikin na wajen ki ne ko na wata akwai amma dai a kalle shi ka kalle shi ka ga annabi ya hada to sai annabi ya ce wato la yana anna jaru jaru an yadri da kada wata biki bai kada fa kofiya hana makwabcinta jingire na aza shine kataba a wata ruwa ya fa kun kaba wu azaro ni ba guda ɗaya ba ya zo zai jingina ta a hana to abin da ba na nake faɗa kun bai kada ruwa ya da na ruwa ya yake ma ni a rabu a hasa an zai shi ma ya akwai wannan hadisi ke ga da akwai wannan ya tuke da sai wannan ya kalli wannan duk da abu sabo da bai sai kira shi ke wallahi na rufe da Allah la'arziyan na biha bai a shafi ke sai na ce wannan kalmar ka kan kayan iska ka kuma wa abin da idan ta faɗa sai mun bi ko da ba ba sun faɗa shi na ba wasu ba da suka ja aika faɗa shi da ɗaukar nauyi yana nufin cewa annabi da aka yi tura ba wai a cikin ganin gawo a cikin ka ba ku yake yi cikin yana cikin tsora. Na'am. Tsari wa ke. In aka haɗa ku a gaji yake yi tsora cikin tsora. Abu wani ne ya kusa da ya gaya mun wannan. Me za mu kira bari mu mutu me za mu kira sai mu ɗauko kalmomin hadisi. Murahatu wa kokon jar. Bibiyar haƙoƙin makwabci. Waye makwabci? sai ce walau ni ta hamilin zarar biyu ko da kai za ka faru ka yi hakuri na farko dai abin da ake so idan zai yi ya tambaye ka kai kuma in ya tambaye ka kai bayan shi ne abu na farko sannan na biyu waye makwabci makwabci wasu da ke duwan da kasar kai da take a cikin ta shi ne makwabci wasu da ke makwabci ya fi ƙarfin nan duk wanda na ja da ikama da da za su ba yana yi to makwabci ko wanda kai kira Allah ba za su yi ka ne makwabci ne asalin wanda ne imam al-auzani suka ce makwabci shi ne gida arba'in gaba gida arba'in baya gida arba'in dama gida arba'in hagu gida ɗari da shi kai ba wannan ba akwai malamin da suka ce makwabci duk wanda yake da wani abu kuma ba mutum ne kawai dan kano ba mutum dan kano dalilin shi kuma shi ne da illan ya kai da za su wannan shi ne fi qulubihim marad wal mujrimuna fi madinati yake la nukriyannaka bi thumma la yujawunaka fiha wannan kalmar la yujawunaka fiha illa bi lalati wanda yake da wani garin su ko kuma sau da haka wannan duk inda mamakon ya zo to amma dai ka ga mamakon ne ne ka kai na zai shi da ada wanda ke cikin ka wanda ne ke dogaran ya dora kai ke ya mutuwa a cikin shi yake ya mutuwa da shi ake wanda yake makwabci wanda ko wani abu ake a gidanka suna ji to ba zai yi bane ka hana shi yi gini haka magabata ke cewa sun gini da ana yi yanzu kan kuma yadda aka faɗa biyon kowa kan nan gaske yake gudun fitina kowa ya zo ne ya ga eh duka kun sha ku dama zan dan ce ba ko ne dan ku ce ba ki juna shi da aka faɗi wannan kaga ya ga aiki ma da yake da aure jira wanda ta mu yi bayan ne hakokin jiwa taimakon makwabta da yin sauƙaƙa musu yana da yake haƙƙin makwabta النبي عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت انه سيولد جبريل يقول لي يا سوفي على مقام دين ne tsammani makwabci zai gaji makwabci yanki wannan ne da ya lokacin da aka yi kowa tsakanin mutanen mahaifiyar da azar ai za ku ba har gado suke har gado ikan ba da yake wanda kalbalan zari ne gari saboda wannan ukuwa da annabi ya hada da makwabtaka ta gani sai da haya ta sauka ma Allah ya wani cikin surat al-anfal ulul alhaq ba adu ma auda bi ba'd fi kitabillah ita ta wuce wannan amma da makwabci yana gadar makwabci dan uwa yana gadar dan uwa wannan aboki yana gadar aboki ولكل جعلنا موالي ولما ترك الوالدات والأقربون والذين عقدا هو عقد ايمانكم فاتوا يقولون saboda haka makwabtaka wani al'amari ne mai girma a wurin Allah kuma ka ga makwabtaka kamar yadda biyo su da zai da yanzu a gudun lana wa nasu shiriku din yi kera mafi zuwa da zai yi isa wa bi din kurba wa da ta ba wani mataki wal jari din kurba wal jari din da wasu ake da jami'a shi ne wanda suka saka maka biyar akwai da yanki ido a kanta akwai mai biyu a kan ne da yanki yanki shi ne wanda yake musulmi dan uwan ka da shi kuma ga shi da gidanka hakki uku ne hakkin musulmi hakkin da uwan ka hakkin islam hakkin ukhuwa wa hakkin duwa guda uku ne wanda kuma musulmi ne amma ba da uwa ne ba ne hakkin musulunci da hakkin makwabtaka sai kuma wanda ba musulmi ba kwata kwata shi kuma hakkin makwabtaka duk da ba musulmi ba ne to yana da hakki a ba shi hakkin da na makwabtaka to kun da abin da ya ce na uku taklimu hakkin gani ala hakkin mafi fi kulli shay gabatar da hakkin shari'a akan wato rabon a kan zane a komai kar a biyu in zane shi ba haka ko wani yanzu ke nama to amma tun da jara'a take kar a hana shi to ka kyale shi na wutar taslimu ne a kan gari ali wa in gari haka zan sallama wa hukuncin jara'a ko da rai baya na biyar adam da mai jari yin wani da nake wata ala aiki kada ta hana makwabci ya tsora ba wato azara a cikin katangar sarka ne shi ne a nan malamin ke cewa hadin ko da ke barin ba na ku da ni ku da ni ita da ni ko ga abu wayra ya fara a cikin tajibul dajwa tun da ni ne ke bari ya fara ita ba bari ku an yi walau aya na hukumar جواز الإنكار على من ترك أمرا شرعيا بما يناسب المقام يا هذا أي إنكار يقول يقول الأمر من الجراء لوكتين دور أبيدان وأبو لا يجوز تأثير البيان على وقت الحاجة a yanzu ga wata kai bayani bai kamata ka ɗani ke bayan nan ba ka yi da lokacin da ake bukata na goma na tara da halini oke na takwas da haka bai ba mu tsoje da alal misali kai da wuta aka wata yi ta na tara tare mu a cikin jiya har mutuna wa cutar da mako وتجاوز له يسوق الأرض والإنسان إليه ليس إنسان ما قلت أنا لا وتدري في سياق القوية يأتي تنظر يأتي wani kayan biya ko da gaske wa sun shuke tsara da wasu ke a kai muku kawai ba a ruwan da kuna da hali ba ku da shi a'a ba kwaftaka kawai yake kallo har yanzu akwai masu har yanzu ya ne ya yi ni tafiya ya dawo daga tafiyar ya yi da wani abu an ba ko ba ko abu sai a raba a raba ko mako ko ba duka ba abu da dama kan jikin sa duk da aka yi wannan ta'adu ne ba kyau da yanzu mun yi baya wani ma da ba ya so a dame shi da ba a yi da area ya ware kan in bayan shi an zuwa da mutane a cikin gurbi a gona an tafi da cutar ko kuma a kawo shi cikin jama'a ko ai annabi ya yi jama'a rahama ai rahama to da a ba dai shi ne ka tafi amma kada ka tafi da niyya ka adalci wannan biyar ce ba a amma guri a gare da zuri da yau wanda za ka samu nutsuwa ai ba laifi ba ne shi gani shi gaba ne amma da niyyar kana kamar mutane wannan ba laifi ba ne shi ne ba ba ne yake man kawar da azima ya yi waya akwai matsayi babba ga abu waya a yi da lokacin da ya bayyana gaskiya wa ahyatu najin majhura ya raye da sunna da aka kaura cewa a irin nan da ya ce man sunna da islam sunna da haka ba wanda ya kirkiro ba wanda ya aka ban da yana da ya zo fa shi ne man sunna na kalbi ya ila hada na alal wudu wannan umarnin sai ya dauka wajen yan zahiri halin hadisi gaba ɗaya suka ba a cewa annabi ya wajabta wa duk wanda aka nemi alfarma ta makwabtaka karya idan ya hana ko ya taɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam me da dalilin banda wannan kallon zahirin hadisi dalili kuma banda masu jibur ma akai imam ahmad imam shafi'i imam abu hanifa da aka yi imam malik ne kawai bayan yana gurin mutane amma gurin imam malik wato duk wanda ya rufe ma gidan katanga wajibi ne ga ɗalibi in dai aka da ka wajibi ne ga ɗalibi sai dai idan ka gara ka cutu zai ka fito da abin cutarwa a sai dai a yi kaza ne na yi da a yi ne amma ka yi kaza saboda ka ga kai kaza ni kuma zan cutu sai a gaya ba ko ya zo da shi gidan da zai kasu wata kanga zai sa da za ta danne wani kwanan ta sai ba in da ruwa ya zo da suka shiga sai a gaya ba yawwa to kun ji dalilin dubo da arul hadisi saboda annabi ya fito da hadisin karara sai kuma hukunci ne zai hukuncin da ya karba shi ma ra'ayin su sai na rubar zamanin da wata rana tsakanin an zama rigewa tsakanin tsakanin tsakanin muhammadu bin muslim da azzaha shi zaha irin abin da ke fili number one two three kaga a number three ya mallaki fili number one duk da fili yana so ya kai ma na da kusa da shi to sai ban so wato gonar da number one ce number two kuma da muhammad bin masulama sannan kuma sai ya mallaki number three kaga an da kun kaji a tsakiya duk guda ne na da irin wannan da za ku ya zuwa da ba alfarma cewa ya haɗe sai ka koma ya da shi ya haɗe shi ɗaya za ka mutu ko biyu ne da ke ya na haɗe kai wanda ya bai wanda ya zubi tani na jirgi bai jirgi saboda haka sai ya yi samu mamar guri masu labarai da Allah zan ta yi ruwa gona ta amma ba ga ya kusa taka dole ya kusa nan ko ba ya mara guri masu labarai da ta ko za a samu irin wannan yake shi ne da kan ba za a wuce da kawai cewa a wuce da fata ta kofar gidan nan to dai da za a fata amma ba zuwa nan ba yake shi ba za a wuce ba a ga haka yake shi ba Allah in ma an zo ba za ka amfana da ruwan da ke domin ba kuka zo gona dawa sai ya kai a shaka shi ne dawa sai kai kara gurin sai da wani yace ya ajira mu'minin gaji gaji ma fa da dinin Allah ba ga matsalar da ta faru tsakanin ne sai kira wani aka kira shi ga abin da dan uwan bai yi ba ne ce da zai wuce min da gona ba ya tafi inda zai yi da ruwan da sai na wani ne sai an biyo da gona fada an yi ruwan ta gona duk abin da ba ya biyo ya kaji ya ce kai da muka yi ka janyo ruwa ya ce kai kuma sai an jawo ko a kan jikin kai ya ce shi ta kama ta kan jikin ka domin ai ba ka ja abin da abubuwa ya yi ba a jikin da su cewa la'adu yana da abin hakikin ba wani ne da ko ta ƙarfi da ta kama a biyo da wannan ruwan ta kai ya ne kuma ya aka yi haƙarni ya ke gani sannan bayan wannan an kuma samun saɓani tsakanin wani mutumin madina da abdulrahman bin auf shi ma a kan wannan abdulrahman bin auf wannan mutumin madina ya ce kaza kaza a kan alamu ne kuma sai na umar yau yin da ya ce abdulrahman bin auf ya ce ga ya gani to kun ga wannan hukuncin hukunci ne da yake nuna sai da Umar bai na kan zahirin hadisi ko cewa la yanka an tajaru dal kada wato hukunci ya da hukuncin sa to da bai ba fare ya dogara da bai dogara ya dogara da hadisin la yanzu malikin muslimin illa bi qibatin min nafsihi baya halatta ka fi dukiyar mutum musulmi jin daɗin ran shi wannan shi ne da jini saboda haka tun da baya so bai kamata a amma kuma da masu lahar za a gabatar na cewa duk wanda in bai kawo ruwan ba aiki suwa su yau ka gani to shi ne shi ne shi kuma da jini malikiya na eh wasu ba da su ce wai jam'i ne aljabu bai da abu sai an aura ne da jam'i shi ne kawai wajen da a haka ma zai iya yi wato abubuwan abubuwan suna zuwa da yawa wato ya zanto ya kuya mutu ana samu amma ya ga hadisi الحديث الثاني والستون بعد المئتين حديث النبي يقول عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي في من ظلم على في بايل duk wanda ya gani shi shi da shi ne da ya yi shi ne ɗaya a shi ne aiki ne wannan ku ko damu ɗaya duk wanda ya gani shi da ya yi tsani ɗaya min al'adu a fili to wika hukun da bai arabi annabi ya ce za a nan da ya yi dan asir da ba ka za a nan da ba tsora ba ranar aljanna kuka ji da ba ba ta tsiko hu bi ma ba da gaskata annabi sai abu da ba da labari ko kullum ka ba da harawo ya za a nan da shi ko kan da wata aka ce annan da ai ramu din zai dauka duk da annabi ya za a nan da shi ka sai guda ba wallahi za a nan a tsora ba idan idan mutum yana da gane illa cin guri da aka kira na alkiyama kuma duk ɗan yanka ko ya yanka ɗari ba wani yanzu ne ba ba bari mu taya ba ne taya ga wani ba ba bari mu taya ka domin alkiyama kana so ka gane ba a taimakon kowa in ya ɗauko baya ka gwada yin tafiya wani gari wannan gari ta tafiya ka ce ba ki zo yanzu ba ke yi ba a ce da tsari ka je ka gani ba ke zuwa idan ka zo suka auna suka ga cewa ya wuce su yi da biyar sun ya kamu da lafiyar za su goma da kanka ce ka je ka rage haka za a yi tiri da ne ya ce ganin mutane suna shiga ɗan daji za a zo ya ga riga goma a cikinsa saboda kayan da yawa sun fi kawai ya koma ga ɗan da ga ɗan da kowa da kanka yake ba wanda ya zo da Allah ke maka da ya ba a karɓar baya kowa ya karɓi to wannan da lafiya ba wani ne ke mu yake ce yi mun ba ai ba an gwalke mu ba wanne ya daga yanzu da haka kun ga abu a ba mutum ke yi zai zo ya ce ai da iya nan da zai kawo ta guda wallahi da ya ta gida
na'am
ya ba yi kun da karba ko abu da mutanen da ke yi suka yi zo zai zo ka ba wallahi ka ne
na'am a cikin da za ka zo ka ba ana ba ku kun zo kuna san inna kullu fiha yawa na san wannan matsalar da yawa buga ne idan da inna kullu fiha ba ki yawan kula da ɗabi'a mu sai ku ko ya iya dinin ka wanda aka yi shi ne na ta kawai sai ka mu gaba yi ka wuya ai ko da wani yi da ne ka ga haƙƙi kan haƙƙi ne yadda ba ba wanda yake wuce da mota to zo da aka annabi ya ba wanda kuna kallo zo da girman wato me yake kiran sa abun nan din sa hakuri yadda yake kan girman kirki ka tuna cewa ma da wata mata ce mai kiran kirki ya ci mata iyaka ɗan kaɗan abin da yawan hadisi a cikin lokaci ya zo ce ni kika ce ka na ci da ke kai da ke ni don ƙarya yake yi Allah ya baka kace kuma filin da kike tuhuma ta a kan Allah ya bayyana wa duniya cewa ban zalunci ne har addu'a ta kan ce cewa Allah ba da hukun sarki wato ya sa ya zama sanadiyar aka yi ruwan sama na farko ta bakai domin mu damu da awa ta arzina biyu wa na biyu aka wani ruwan sama ya kore shi a kan filin shiga kurku yadda aka sa bi ta samu ko wata shi ɗaya ba ta fito wata ran ta yi hanyar da ta yi da wani da ba a shi ne abin da wani ke kawo wa cewa duk wanda ka gani a duniya kawai kaka da shi ne ka kowa to wannan shi ne illa sai iya ko magana gado da ake yi a cewa ba ya albarka ba a jiki ba ne gado yana albarka abin da yake yana da albarka kawai shi ne ka ci ko da taku daya kai ka bari ba kai a cikin ka kaka ci wannan shi yake gaiwa duk dukiya ta lalace muna hira da wani cikin malaman nan kwanan nan akan irin wannan matsalar yake cewa akwai wanda ya gani miliyan ɗari uku uku aka raba wani yake na rasa ba da Allah yanzu idan zan ba ki dubu goma sai awa su a koma gida babu ta ƙari kake yi daga gari amma dukiya da gado arziki da wannan yana cikin sos da ake yin arziki na zabi ana yi shi za ka ce kai gina lahirar ka da kanka yawwa domin ka mutu ka wani ko miliyan ɗari ka mutu ba lada a ce wani wani ya bar miliyan ɗari shi ba lada wannan ka gina lahirar ka da kanka ya inganta ko hukun da yawwa Amin. ba ruwan da kai wakai bane kai zuwa kai ka je o da yake zuwa mai wato ba ni na karatu mun ba da a kan kai ba ruwan da ni kan gida kan ya a haka shi da Allah shi da ya haka ba ni da kai ni sai a kura a yi duk lafiya yawa ko a gida guda shi ne kawai domin lafiyar ta gaskira ko a gida guda ko a yi duk lafiya irin labarin da nan da ake sai a yi da gargajiya za ka ji babu doka kai babu da yake magana a kuma ne masa fata hanyar babu da yake magana akan lokaci shine tsuntuwa eh shi ne karshen babu kitabu da yau shi za a yi IBC da aka yana daga ma kun za ku yau za mu yi domin zo karshen babu ka gani kitabu da yau ya kare bayan sallah ne mu fara da sabon kitabu kitabu da baya da kuma gari da zai shiga Gudede alhadisu rafi wa tis'un ba'da mi'atayn hadisi na ɗari biyu da tasa'in da hudu an zai da yin kare da zuwa ne radiyallahu anhu an karɓo daga zai dan kare addu'a ne Allah ya kara masa dai an zai da yin kare addu'a shi ne a fito maka yake tutar mutanen kwalli ba a wato kabilar Juhaila shi ne yake fito sannan ya rasu a shekara ta sittin da bakwai ko da takwas bayan hijira yana da shekara ta wani da biyar mun yi a wannan cin da ta gaba ta baya yake ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzo kira da Allah Allah ya tabbata a gari waye ya tambaya a wata hadisi wata al-imam wani gari ne na mujaddid haka shi da amfanin gaddara jaruri kenan jarwoyi shi da nabi ba ba ga mu waye ba amma shi a wancan littafin sai ya kawo sunan sahabi na Abu Bakr bin Suwayd al-Juhani shi ne ya tambaya yayi wa Allah tambaya cewa an dinga kace sahabi wa warwar cewa ne wurin wanda ya tsinci gwal ko azaba fa qala ya annabi ya ce eh ne ta ruka da kai din zuwa kun san ni da kaji ake gudu gudu a gaba da sai ka din da ka to sai Allah yake ka gani sai ka a ba dau abin da aka daure da ka da ka ka gani sai ke wa ibada hada dirgam dai ki da ka ita kan da ka san wata kada ce dan karka je ka ajiye a cikin naka ka tsuya kai ba ka da cikin naka zo da ka kiyaye da shi madaurin da zakar annabi yake da kiyaye shi ne a irin wannan da ba aka zuwa ce wani ya yi da suka ya yi da zaka a hanya da irin wannan ma ba za ka farka shi ba iya wannan ya zo sai kuma a yi wata biyu da za su tabbatar da wannan kun ba a yi ma haka annabi yake sannan ka yi kiyaye shekara kwana ɗari da sittin za ka yi kana kiyaye ba in nan yuhari fastankita idan ba ta kuɗe ita ba har tsawon wannan lokaci kana ta neman mai wannan abin har ba ta kuɗe ita ba har tsawon wannan lokaci to fastankita ta amfani da ita kawai wanda kuma bi aka ce daga amma ya zama ajiya ne shi kuma ajiya da zama kamar matsayin ajiya take a hannunka fa in ja ƙari wa yawan mina dani idan aka samu mai neman wannan da karyari duk tsawon lokaci bayan shekara ɗaya ka an ce ka yi amfani da sai bayan shekara biyu yau ya rubuce da ana rasa bayan da daga aka ce ai wane ne ba za ka ce ai zaki shekara ba sai ka yi domin baki ka ci baki ko in da za a koma kiyama aka ba wani ne ka ci baki amma idan ya dawo sai ka biya shi ne yau mun bin da shi tsawon shekaru in ya dawo ya ce ai na sani ana hirar hirar ta ɓalle bayan shekara goma ka ci ayoyi a ai ba bane to za ka biya sai dai ya ci ba ko ko ka ci a ai na yi sadaka ne idan ya zo bayan shekara ne yana zuwa kayan da kace ai ba yi sadaka da yake to Allah ya baka ladan ka biya ni eh ko ki da biya ko da ba da ba da biya kai Allah ya baka ladan ni kuma su ina maka ba sai ka ba ko ai akwai wanda zai zo yi ba wanda da daga da ne da shi ba eh sai da ari wayo da dai fa alli hali ne ka biya shi abin ka wa ta'ala wa an ba da shi ko ba da ne ko yi da ya rasu Allah to ra ko da ya daga ba fa kana sai an ne ma da wala ne ruwan ka da rakumi rakumi kuma ne ya tafi da ni da'a ne ka da rakumi fa inna ma'aha ridaaha domin duk inda kun yake yawo yana yawo ne da takalmin da shine gobe ba wani abu zai mai illa da ya ta kaza ayyuki ba da kuma wasiqa'a kuma yana yawo da gorarsa ruwa a ruminan hanyar ba wanda ya kai rauni biyu da jan ruwa zai iya jan ruwa na wata shida a wata shida shi ta rawu da mafi yawancin yaki ya fita jiya ne a yakin da mu kama aiki da rasa zuciya saboda ba ruwa za a farka cikin da a gaskiyoyin zabuwa don da akwai ruwa shi za a ɗauka ya gani to yana da nan bayan to kaga duk da yana da wannan ai zai rayu ko zai rayu akwai ruwa da zai ne ba shi ma yadda ba ya tsara ne sai an da yake tarihin ba yana gangara ya nemo ruwa da kanka ya gangara ruwa ba ta kudu ta gara kuma duk yake da yin zamu ba ruwan da ta gudu ba ta gudu ba da ɗaya ba ɗaya yana a kare shi da haramu ka kare da har mai gidan uban gidan mamallakin rakun da zuwa ke da zuwa abin da duk tsawon dadewa in ya ga abu da zai tafi ba da tsawon zuwa rakun wa ta'ala wa an kafi da ya kura wa uku wani da ke da ya rabu da lafi akuya ba a wani da ke ba kai shi ne wato garaba da yake ne ba wa kare shi an da ke ko ba to wannan ka iya ɗauka na'am in ka kama ce gaba a yanzu kai barawo ba wannan ake yi ba yawa to sai ne ba ina ba ina rayu da laka domin ta akuya ta kai auni a cikin ko ta dan uwanka auni bibi ko ta kura ai rashin yi kenan aje saboda haka kura ba a cikin jama'a suke rayuwa ba in ka ga kinkiya a daji ko akuya ko zakka ba kuma ka kama ba to dan da ne yawa to ji da abin da annabi ya shi ne ba da suke cewa yadda lokaci ya yi suke cewa abubuwa uku ake kallo na farko annuka da su talata da asa sun zuwa kai su yi na farko in yi mun ta biyu akwai kasan da ba a kallon sa sai mun ta biyu shine abin da ba shi da wani wani wani yanzu mun ta biyu sau mutum ya ga naira hamsin a kasa naira hamsin wa yake kai shi da shekara dauki kawai su zo da biyu wata kasa yawwa abin da yake lamuwa da mai shi ba in ya kino ya zuba shi kawai dai bayan daji da gari yana fita ko yake naira hamsin ko naira ɗari bayan ya tafi ke ta ko ya tafi gocin ya kira zai dawo kanka to shi ne shi mai lafiya wai shi ne ya shi ba ne eh za a dawo ballan da waya waya shi da mutum ke ko da mutum ne to ji ko mutum yana ji wa to sai ga da ni guda da ko ni sai ke bare shi ke da ka da a ko ko da da u da da ya gori ni wa ka yake ba dan na jin tsoron ko na sadaka ba ne ba ko haka ne domin shi ba ya tsara to irin wannan an gane ko wani ya abu da ya zo da ya sani ne jin jira ne ba da aka ka ga ɗaya aka ka ɗauka shi kawai za su saboda haka abin da hankali ba zai dawo kansa ba dan an ce shi wannan ba da kunciya amma da abin da ka san bai wannan abin da shi ba yake da shi wanda shi kai shi naira hamsin naira ɗari kusa da ake biyar iya wannan misalin da ba ba za su tura gaba ba naira hamsin da ɗari kawai siyarwa to dai ne a kai ne ko ba ɗin kowa ya sannan sai da jikin layi sun yi kirki ta ɗuruwari a ajiyawar da jikin na unarsa ne a duniya abin da bai halatta kuma a kusa wuce ne duk abin da zai kara kanka daga abokin gaba kamar masu ya nasa na injiniya duk ya wani iya kare kan da wani ko a daji ni ta ga ka in yoga ita ma duk ya ce a daji ko to da abun da ke ke ba wa kan kariya ba mu duwa na uku mamota da bada la yanda yi wa alhaji nafsahu aqadahu bi nafsi alhaji duk wanda yake bi duniya kuma kaga jin da ba ta kare kan sai dauka da niyyar cewa wato zai ba ka kariya amma da garbi na farko wajibu ta'rifu wa sanan kamila in ka tsinta abu mai daraja to da niyyar cewa za ka yi kiriya ya shekara guda shi ne mutum zai rika zuwa kamar yanzu sai akwai kiriya gidan jini sai ya sa a sai a waya cewa duk wanda ya san yayi da wani abu ya zo ya same ni sai ya yi da lamba waya ka da komai ne a yi kai gari sai ka je kara kara yi in ba a je kara ba to ka kara sai a je kara ran da ya dawo ko saura kwana ɗaya kwana ɗari guda hamsin da tara sai ga gida zo zo da ɗauka ya ka kawai kuma in ya ga dama ko su ne da zai ba to kai dai kamar da ya cikin jirgi ya zai to dai a jawabu in ba ku ha ba da sana wa ta kuma su jima wa ya ci misali ya tsaya da ka ji ba sai ne idan ka yi amfani da abun bayan shekara to wajibi idan bai ya dawo ɗalibin da ne da ko bayan ke kawo nawa ne yake na gani ya kan bada na gani za ka biya biya in ka yi sadaka ladan kai za a wa wujubu a da ya ila zai da in ja a roba da da shi adam ta arufe ne ta Allah ke yi da kauniya mutabiyar da kofiya ba za a je a kama a tattara ku yau saboda zai iya amfani da kai na bakwai jawabi ne ke kaɗu da Allah ke gana amma ya halatta a tsinto fatattiyar akuya ko dukiya idan su ba islama to alaji ai ana yin tsoron fatanta da kuma halaka sakamakon barin na takwas azalatu la yajudu milku zahiri yani balali abin da ya kasa yana nan a mallakar wanda yake mallakar ka duk da ta baka da eh tana nan a gurin sani ita kawai kai ajiya ke نجا جواب قول رب المال يا أنت رب المال هو رب المال فوالذي يمن يجي وانا أقول رب المال وأبين رب الدنيا ko mota ko dabbobi ko wani abu ko gida sai rabbul bai ko rabbul manzil ai kaga malaman bidiyo ba suna da dawa to shi ma ne ko ba ala kullu ma bi kiran al ajiyari bi ma yutaji wa fi quwwa za a kwatanta wannan ne da abin da zai kama da hakuri wajen ƙarfi wa duk gina da wadatuwa ga barin mutuwa ko halaka duk za a yi amfani da su shi za ka ga a gurin abu halifa bayan an shekara ma shi a gurin ka bai halatta ka yi amfani da abin da kake shekara kana ne kana cikiya wani zai ka ba ka kiyai a gurin abu halifa amma a sauran malamai dubu imam malik ya fi ya mace na bar suka ce ya halittar da ya hambari ya zo wani ya fiya ai ba wanda ai sai abu da aka ce idan ya shekara bayan ya shekara ya zama naka a wannan lokacin duk da mallakar ka ce ya dawo ko kun da za ka bari ko yawa ba wai hakki ba ne na cewa a lokacin an mallaka ba shari'a ta mallaka ba wai hakki ba ne kamar na wanda hadisin da wani yawar kudin kudin gole gwamnati da dawo ai kudin da aka ke biyawa kai wanda wanda kake so kai iyali to da ka kudin da za ka wuce duka ba na a wannan ba san jiwa ba ki daukar ta yi wani da yi kai da gari kai da gari in ka gada ba kana so ka samu sauki sai ka je domin wata kila ke dawo mai kike da dawo ta hanyar kai kuma wucewa za ta sai ka sauke da wuri da Allah wannan hanyar in mai kike dawo ma ba akwai da kuma ba a kungiyar ne a haramai a harafin ba a kunduwa ko miliyar dubu za su gani zuwa ruwan gari ba a kunduwa a eh ba ruwan gari a kowace suna na aiki kenan su ɗauka akwai gurin mijiya ya ɗan saboda haka ba ruwanka annabi ya hana da ne da riyal ne da riyal dubu in ka gani tsallake ya yi Allah ya ba ku iya. A ba za ka hajiya ko mara ba. Allah ma da ruwa. Har ya zama wajibi ka yi wannan dole ba ka sa wa ranka. Cewa an san kayan a haraji ba lokaci. ba dan da shi na sai ba sai ba yawa kaji wani mutum mutum ne ya kasa sai ba da ba a taimaka mun ba da abin ai a gurin da bai ai da yau bai dawo da yake abin da bai ba ba shi ke nan dawowa dai ai bai dawo abin da ya tafi na tafi bai tafi da yi na na iya harafai duk gurin da an yi bakin da a matsayin harafi a yake da jini yau amma duk da riyal ba da jini da amma duk wurin da hukumar saudiya ta yi a kan cewa nan harajin zuwa rabu da yake zuwa a kitabu da hajji za ku iya tunawa ai ai an mun kan kai da wani abu akan wannan matsala yau alai ba kai tiya eh a ai da ma ku yanzu da kai inda za ka taimaka wa wani ya gani da sauki ka taimaka wa hukuma abin da za a so dama mutum ya tsaya ya ce na su da kamar da ake yi a nan eh ku ba sai ka suna da hukuma wanda da ke ya ji ya ga cewa kaza din da ya fata za a yi da za a yi an kawo su kuma idan ba a kawo ba suna za su zama kawai da za a an gani wani ne ko ba duk inda kake musamman an tsauran barka da bakin business din bakin din da lafi wanda ya ma hotel din din da eh hakin da kake rasu kawo ba na dariya ba ne kana da amin bare ko na kai ma ba kamar su ba lemo ayaba sai ba yunwa ya je ɗauka a gurfa da biyarwa a wannan kaya shi ya tafi da cewa wato bayan mutu ne ya zira da auya gari sun garsa da ya akulu da ya akulu minu ɗaya da aukin ta da augari mata illa ta nufi da wuni kada ba wanda zai yi ko wani abu na kayan marmari dan adam ya ci ko tsuntsu ko dabba ba su ji Allah ya rubuta ma lada ai wannan al'ada ai tana da zarurun bidiyo da za ka dan abin da dai za ka fita da ko in da ya saba za ka wuce dan ki ba shi sai yi da za ka da za a ba ko abin da ba so ka ji da bidin gona ka yi ne wannan ta saba da shi da ya ba shi ne ba al'ada shi kada da shi da kuma sai daya yanzu mutum ya ga mu guda sai ya ta buhu guda zai sai ya fita ya bari ya dauka ya yi shi amma guda ɗaya shi uku wanda ya yi ba bukatar wani shiga biya ba bukatar kuma mutum ba zai zo wuce wata gurin shi ba da abu da shi da Allah ba zai dauke ya ce wannan nan ba ne ba na gona ba ne biyar wani duk da yake tunda har aka ba ka abin da yake gidan ba ai duk bangaren guda ɗaya ko zai ko ba zai yawa ran mutum ba ko mai ya ce duk wanda ya tsinda Allah ya yi gida da guda ɗaya ne in ka ga abu ka ba shi ne kai haram amma guda ɗaya ne ga ka sai wa aka kawo da abu da ya fito da ka kana ka an ne ba Allah ya dawo ne na na kamar ni kai ka bar mai kamar ni eh eh ai din wai da muka dawo da muke faɗa sai mu gaje sabe ai din wannan da gaje yanzu za ka kai ka mu dire da guda ni yawa amma wani abu da yanzu ya zo mu ya kai da babu kin je wurin da kin ga ba ba ki da ni sai ka ga kin je da shekara guda zuwa da ke kaje ya a zuwa ta cikin da Akan guda ba ce, ai magana da yi ke a ajiye ta, a ba yi magana ke magana. Amma mun guda a san ba kowa ne, sai ka kai rama ko kuma kuri domin wani kuɗi za a dame mutum da ba ba zai na mini yawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu daɗin nan in sha Allah ya mutu mu bari zai karatun mu na bari zai karatun asabar lahadi kenan da talata yanzu wanda ya rage mana karatun ne filin da laraba in sha Allah ta'ala muna yin sabon lissafi da muke a gida ranar mutum in sha Allah muna da tsala da wasu gari da ara mana rayuwa ya sa za mu zama da wasu gina da ba na da ya mai shi wadanda ya fi ibada da gaskiya Allah ka sani shi wadanda a wannan da ke cikin da da abin da ke yin da da yin kullaye da lafiya da ta tsara da wannan bayani ana ta magana ta yi to ka faru amma ba da shi ne ko muna yin da hankalin ba da da wani to ha lokacin da ke da korafi da ke kanku har dai ne yanzu kuma wala wala da duka mutum da duka cikin ba a hamsin da wani abu amma shi ne ke za ka waje ne ba ne albarka ake nema a duk da kawo al'umma duka kayan da suke a duk da kai da jin sun sauka kuma suna ta sauka a kan da an za mu sauke har kayan awon da ya ga wuta amma a cikin birni ga yana da aiki ya kamata annabi ya ce rahim Allah ma ta jilaba kan hakan man jilaba sabha gidanka Allah ya ji kan mutumin da yake sauƙaƙa wa mutane yayin ki da kuma yayin da ya kamata lallai a duka mu lura albarka ake ce ba yawa kwani ne ake zo ba kwanci in kai wa hakika muke ta samun labarai wani da yawa daga cikin matasa da muke karatu kan nan waɗanda su ɗaukar jawo wani zai ga wani yara a yara kudin shekara yana samun ci gaba saboda suna bin jawo wani mutum yana fitar da wato zarkata a jira dubu hamsin da suka yana wutar da dubu ɗari wannan ci gaba ne ya koma dubu ɗari alama Allah ya shiga abin da shi saboda haka idan mun wannan Allah ya shiga ma albarka ka mutu cikin jira da ya dace muna roƙo Allah wa rabbi da yake shirya Allah ya dawo da shi Allah ya sa mu tausayi a cikin matsalolin mu ba iya ne da rabbi bane haka na'am yawa muna kallo ne da cikin mu dan ba gwamnati ne ke da kula ko gurata ko gure ya ko mu ne ke ji da to da ga ya kamata mu lura azumin da yadda ji mu mutane su samu sauki a yi shi a nutsuwa muna da Allah da mun gani Allah ta gode kowa da ne ke da wani ya san da a rayuwa ya da fara da kuma ne shawara da ko ko ma Allah ya yi wa mu ni mara da lafiya gida da Allah ya warke da lafiya da lafiya akwai ne jami'an da ICC ba lau ya yi suna baka a cikin da ba da ba da da da ba da Allah ba shi abu ne duniya da kuma duniya kuma da ba da kuma ya fi dawa iya yi da malam da ya kuma da shi da da da da da ma kare da malam da kuma da shi da ba da da ba da dan gobe da ko da ana da kan je ne da kan ne da ya ana da iya an da da da da da da da da aure da da da da da وتجد نوزرها لأي جن اللهم آمنا وآمنا وآمنا ولا تهدينا وجمع ذلك على العالمين وعلى آله